السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الخميس شاهدوا قوة شوال هجرة دبو دري هدو دا أربعين دا هدو دي دي دا هدو قوة مي ميلادية دبو بيو دا عشرين دا أكو زام تشغبا دا سورارا tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin jizu'u sani a firiya da tafsir na maulanmu sa'idul faidati sheikh ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari biyu ɗari uku da hamsin da uku muna cikin suratul arab za mu tashi ayata ɗari biyu Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baƙi shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر a uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya barkanmu da sallah barkanmu da yau بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه سميع عليم آه بنجي تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام ينادي والسيد الأولين والآخرين مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa na gaya maka huzul afwa wa murbil urfi wa arif anil jahilin ka riƙi yafiya ka riƙi haƙuri ka riƙi kaɗan daga ɗabi'un mabiyanka har ka ce sai mutum ya cika mutum ɗari bisa ɗari idan yau yana da halin mutum gobe kuma halin dabba jibi kuma halin aljanu ka lallaba shi a haka in ka lallaba shi tarbiyyar ka za ta sa shi ya kwaikwayi ɗabi'un mala'iku amma kar ka ce da mutum ya yi kuskure za ka kore shi ko da mutum ya yi kuskure za ka kyamace shi kai likita ne masu cuta ke zuwa maka shi yasa idan kaga jagora yana kyaran mabiya to ba sa shi aka yi ba ba izini yake da shi ba karatu yake da shi waɗanda suke da karatu suke wa'azi suna cin zarafin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda suke da izini kokari suke su shiryar dan annabi ya gode musu a gane wannan in ka ga mutum yana wa'azi yana zagi yana tsinuwa yana cin mutuncin mutane to ba wanda ya sa shi karatunsa ne ya sa shi kawai ya iya karatu ne sai ka kawai bari ya je ya yi karatu domin ya yi suna ya sami jama'a gwamnati ta kan shi a rika ba shi kujerun umra da hajji amma idan halar Allah ce ta yi masa izini ba zai taɓa su a asarar mutum ɗaya ba misalin shugaba kamar misalin bafulatani ne mai kiwo bafulatani zai so yana kiwon shanu ɗaya ta ɓata so da haka idan mutum ya zama jagora malami bai so ya ga wani ya halaka saboda shi ya fi so ya ga jama'ar da ya ɗebo ya kawo su gaban ma'aiki layi lafiya sallallahu alaihi wasallam to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya masa karki kaɗan daga ɗabi'un mutane karki kaɗan daga dukiyarsu karki kaɗan daga halayensu sannan karki haƙuri sannan ka dinga yin umarni da kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki shine abin da shari'a ta yadda da shi hankali shi ma ya yadda da shi mummunar ɗabi'a ita ce ɗabi'ar da shari'a ba ta yadda ba hankali ma bai yadda ba Allah ya ce to ka dinga yin umarni da wannan sannan ka rika kawar da kai daga barin wautar jahilai kar ka yadda jahili wawa ya magana ka tanka ka wuce baka ji ba kawai ka rabu da shi kar ka ba shi amsa kar ka yi masa muguwar addu'a yasa za ka ga ranar uhudu an kashe hamza sai da shuhada radiyallahu ta'ala anhu an jikkata sahabbai haƙorin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karye an jikkata goshinsa jini na zuba sahabbai na kuka suna cewa ya rasulallahi kai musu bakar addu'a kai musu mugunyar addu'a don annabi nuhu ma ya yi mai annabi nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce a'a إني لم أبعث لعانا وإنما بئست دائما ورحمة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون yace ni ba a aiko ni in dinga la'antar mutane ina tsine musu ba ni an aiko ni ne mai kira da rahama Allah yana gaya mun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda ka ni rahama ce ga al'umma ta baki daya Allah ka gafarta wa mutane na da suka yi min wannan kazamin aiki ba su sanni ba ne Allah ka shiryar da su ba su sanni ba ka gani khuzul afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin yace da ayar ta sauka ni ma ban san ma'anarta ba sai da na tambayi mala'ika jibrilu shi ma yace bai sani ba hatta as'alal alima ka bari in tambayi masani Allahu sai Allah tabaraka taala ce ta gaya masa ma'anan kuzul afwa وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين kace abin da nake so yayi shine ta'afu amman zalamaka wa tu'di man haramaka wa tasla man qada'aka ka yafe ma wanda ya zalunce ka ka ba wanda ya hana ka ka sada zumuncin wanda ya yanke alaka da kai wannan ba kowa zai iya ba sai wanda Allah ya zaba ya bashi wani matsayi a gwamnatin shi amma haka kawai dan kawai kaga ana faɗa ko kana so kai ba ka iyawa sai da zikiri zikirin kuma bil iznil muttasil bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam to sannan ne za ka iya wannan to shine anan Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya masa yake ce masa na san waɗannan abubuwa guda uku da na ce ka yi ta'afu an manzala maka wata hudi man haramaka wata sulaman kada aka ba wanda ya ce hana ka wannan sai iblis allahi sai shedan shedan shine zai iya hana ka kai wannan sai ce to bari in baka maganin shedan wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazgun idan ka ji wani motsi na waswasi daga shedan yusarrifuka amma umirta bihi yana so ya juyar da kai daga abin da muka yi maka umarni da shi na khuzul afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina to fasta billah ka nemi tsari da Allah ka nemi tsari da Allah yadfa'uhu anka zai tunkuɗe wannan waswasi da shedan yake riya maka wato ma'anan annazgu shine gurmi gurmi ko waswasi ko gangar fitina gurmi shedan yana kada gurmi a cikin zuciyoyinmu yana saka mana waswasi a cikin zuciyoyinmu sannan yana kada gangar fitina shine fushi sha'awa sabu waɗannan aikin shedan ne shi yasa idan shedan ya saka mutum waswasi ko ya kada gangar fitina bawa ya zama bai da aiki sai shan giya sai zina Allah kiyaye to sai laraba su ce nazagahu shaydan ila al-ma'asi nazagahu shaydan ila al-ma'asi shedan ya kada gurmi na saban Allah a zuciyar wani ai hassahu alal ma'asi ya kwadaitar da shi ya zabarar da shi ya zuwa ga saban Allah shi yasa laraba suna kiran magulmaci annazigu annazigu magulmaci annazigu magulmaci wato ma'anan annazigu shine alkalamu yuqsadu bihi al-ijra'u bainan nas maganar banza wadda za ta kada gurmun fitina tsakanin mutane mutum daya ya je jefa wata kalma tsakanin mutane in ba hankali ba sai an yi kashe-kashe to shi dan yana da irin su da yawa shi gurmin shedan shine waswasi shedan sai ya sa maka waswasi ma ka zagi Allah sosai sai ya sa maka waswasi ka rika gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da bata dace da martabar shi ba sai sa maka waswasi ka dinga gaba da ƴan uwanka musulmi saboda haka waswasi shedan shi ake kira annazgu wa ma yahmilu bihi al-insanu ila al-ma'asi da abin da ke daukar dan adam a kansa a bisa saban Allah wato annazigatu ma'ana al-kalimatu sayyi'a shine annazigatu ka za ce annazigatu wato mummunan magana annazgu waswasi gurmi gangar fitina annazigu magulmaci annazigatu alkalimatu sayya laraba suna cewa wai nazagahu bi nazigatin nazagahu bi nazigatin ay ramahu bi kalimatin sayyi'atin wani ya jehuwa ne da mummunan magana nazagahu ya jefe shi bi nazigatin da mummunar kalma to shine Allah ke ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazgun idan shaytan yana ya jefe ka da mummunar kalma yana ya jefe ka da waswasi ya saka ya saka maka wato in wani ko gaba da wani ko kokwanto ko shakka to fasta izbillah ka nemi tsari da Allah wannan aya tana da wato fuskoki guda uku a wurin fassara na farko kana iya cewa annazgu ma'anan shi al-inzi'aju annazgu mummunar maganar da za ta kai mutum ya zuwa ga razani ko firgici a jefe ka da maganar da sai ka razana shedan yana iya jefa maka waswasi cikin zafin Allah ko cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kadai a daki sai ka kadu baka faɗa ba amma darsawa da ya zuciya sai dai in baka da imani amma idan kana da imani akwai abin da yake dan ya darsa maka a zuciya sai ka ji jikinka ya haka kai ma sai ka ji tsoro sai ka ji tsoro saboda girman maganar da muninsa yasa mumini zai iya gaya manzo Allah mummunan magana ko a zuciya ko a mafarki balle a farki bai yiwa bai yiwa na biyu kana iya cewa annazbu ma'anan shi algarabu fushi shi ma fushi wato jifa ne daga shedan shedan yana jifan mutane da kibiyar inzi'aj ko kuma da kibiyar gazabu fushi kawai ka ga mutum ya kama fushi haka kawai ba dalili saboda an jefa masa wani waswasi ko kokonto ko mummunan zato sai kawai ya kama fushi haka kawai na uku ma'anan annazbu alfitnatu shine kamar sha'awa Allah ya fitinance shaitan ya jefa maka waswasi akan wata ka fitinantu da ita ana zaune da ka bude ido ita kace gani ko a masallaci ma ita kace gani liman yana tsaye a gaban ka amma ita kace gani wannan ma duk jifa ne na shedan shine Allah yake gaya masa wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazgun idan ka ji wani motsi na waswasi ko inzi'aji ko wata fitina daga shedan yusarrifuka amma umirta bi wanda zai juyar da kai daga abin da aka yi maka umarni da shi to fasta izbillahi yadfa'uhu anka ka nemi tsari da Allah sai Allah ya tunkuɗe wannan waswasi ga barinka wato abin da ake so mu gane anan duk sanda ka ji ranka ya ɓaci ka ce a'udhu billahi minash shaitan za ka ji zuciyanka yana sakewa duk sanda ka ji sha'awa tana damunka ka ce a'udhu billahi minash shaitan duk sanda ka ji wani firgici ko wani razani ko shakka ko kokonto ko mummunan zato ga wani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir shaitan ne yake gaya maka zaka ji ka dawo normal innahu domin cewa shi Allah sami'un mai ji ne lil qawli ga magana alimun masani ne bil fi'li da aiki ya san abinda kake faɗa ya san kuma abinda kake aikatawa anan sai shehu radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi ali sai ce bari in gaya muku amfanin ta'awizi in ba ku wata hikaya in karanto muku waɗansu hadisai don ku gane maganin wasu wasi da shedan ke jefa wa mutane na saban Allah ko na wata fitina ko na wata sha'awa ko kuma na wani firgici da razani duk sanda ka ji irin wannan to ka nemi tsari da Allah sai ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan gazabana wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum ya fusata faƙala sai annabi ya ce inni a'lamu kalimatan law qalaha la sakana ghadabuhu ina ga sabai ce kun ga wannan mutumin da ya fusata ni kuwa Allah ya sanar da ni wata kalma da zan gaya ma mutumin nan ya faɗe ta to da da ya faɗa wannan fushin nashi zai sauka ƙasa zai huce جاء في الصحيحين عن سليمان بن فرد أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد مر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون صحيح البخاري كتاب العدل باب الحذر من القدر حديث من الدبوشدة الدريد شاجر وفي صحيح مسلم كتاب البر والصلة والعدل فضل من يملك نفسه عند القدر وبأي شيء يذهب حديث من الدبوهد الدريد da ashirin da biyar ƙala sai annabi alaihi salatu wassalam sai yake inna sababa fil gadabi kun san abin da yake haifar da fushi yake gaya wa sahabbai kun san abin da yake janyo fushi sahabbai suka ce ba mu sani ba Allahu wa rasulu a'lam sai yake anna shaytana ya'khudhu jamratan minan nari shaydan shine yake zuwa ya ɗebo garwashin wuta wa yuqiduha fi qalbil insan sai dinga hura wannan wuta a cikin zuciyar mutum ya kulu sallallahu alaihi sallama sai ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya ce ala tarawna ila humrati ainihi idan mutum ya fushi ba kwa kallon yanda idan sai yake ga kamar garwashin wuta ko ba kwa lura in mutum ya fushi za ku ga idan sa yayi ja kamar garwashin wuta ai wannan garwashin ne da shaitan ke hurawa a zuciyar shi wa ilan tifaki audajihi ba kwa ganin yanda jijiyoyin wuyansa suke kumbura idan mutum ya fushi ba kwa ganin jijiyoyin wuyansa suna kumbura hadha tarafun min hadithin akhrajahu at-tirmidhi fi sunanihi wa ahmad fi musnadihi kilahuma an abi sa'id al-khudri wa fihi qala ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibn adam أما رأيتم إلى همرة عينيه وانتفاخ أوداجه الحديث ولفظ أحمد ألا ترون الترمذي كتاب الفتن باب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة حديثي ندبو بيودة قريدة بشاب أقوي وفي سنن أحمد مسند أبي سعيد الكدري حديثي ندبو دا دا قريب أقوي شاشدة in an duba za a ga wannan hadisi a ciki hadisi na dubu goma da ɗari bakwai da sha shida sai annaba alaihi salatu wassalam sai ce lau qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da a ce fusatacce wanda ya fushi ko kuma sha'awa ko wani saban Allah ya zo tsaya a zuciyanka to da a wannan lokaci za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim la sakana anhu al-ghadab da wannan fushi ya natsu a zuciyarka da wannan sha'awa ta gudu da wannan sabo ya rabu da kai wal ghadab kaga shi fushi minan nari daga wuta ne shi yasa in mutum ya fushi zaka ji zuciyar shi ta yi zafi sai ka ji kirjin kamar yana ciwo ko ba ku lura in mutum ya fushi har ciwon kai za ta je nan zuciyarsa za ta yi kunci ta yi kunci ta yi zafi saboda dalili shi fushi daga wuta ne wannaru tudfau bil ma'i ita wuta ana kashe ta ne da ruwa an gane ko fushi daga wuta ne wuta kuwa ana kashe ta ne da ruwa fali haza saboda haka iza gadiba insanu wata wadda a sakana gadabuhu idan mutum ya fushi sai ya alula to yanzu yanzu fushin zai sauka sai sa ran kai ah ka je kai alula in kana lura za ka dinga jin abin yana a to ko mota in ta zafi me ake mata ne ba ruwa ke zuwa ba to temperature ka ne kai ma ya zafi to da ka da za ka dan yi alula yanzu yanzu nan sai ka ji injin zuciyarka ya dawo ya yi sanyi ba wannan kuncin wai za ka na waƙifan idan mutum ya yi fushi yana tsaye yana so fushin ya sauka fali ya jilis ya zauna idan ranka ya ɓarci kana tsaye to ka zauna za ka ji fushin ya ragu wa in kana jalisan fal yaqdi idan mutum a zaune yake ya ji ranki ya ɓaci to ya kwanta kana kwanciya za ka ji zuciyanka yana sauka saboda idan wani abu ya haɗa ka da matarka kai fushi kana faɗa kana faɗa in a tsaye kake to ka zauna in san samu ne ka shiga ban ɗaki ka yi alula idan ka zauna abin zai sauki amma idan kana tsaye ka san in dai maganan ta can baki ne mata sun fi iya kowa sun fi kowa iyawa wallahi mace in ka ce za ta yi ta can baki ne ta ko baka taɓa mari ba sai ka yi Allah in kai marin kuma za ta sake faɗin wata ba ƙarshe ka zo ka saki uku muka da kana cewa wallahi ni ba haka na ce ba kuma haka ka ce ƙarshe ka dawo a zo ana zaman zina dore kuwa fushi ba ai fushi bala'i ne shi ke janyo lalacewa komai sai sa fushi ba kyau annabi alaihi salatu wassalam in ba a manta ba sahabinsa ne ya tambaye shi su ya rasu lallai ausi ne kai min wasiya kaga in ni ne yanzu ka zo ka ce in maka wasiya zan ka karka shagiya karka yi zina karka yi tata karka yi tata karka yi kaza karin yin sallah ko amma da yake shi shugaba sahibu jawami'ul kalimi ne sai kalle shi ce la ta gaba kawai sai ya wuce an gama kawai la ta gaba shikken an gama wasiya ya sake ta ausi ne yace la ta gazab ausi ne la ta gazab kada ka dinga yin fushi in dai ba ka yin fushi to za ka mallaki lamarinka amma in kana fushi za ka yi asaran al'amuran cewa haka za ka yi asaran matarka za ka yi asaran ƴaƴanka za ka yi asaran mutuncinka dan za ka zo cikin jama'a kana ashar mutane suna mamaki dama haka yake har su ba suna ta in kana so ka san mutum ka dan fusata shi to abin da yake cikin fice matukar mutum bai taɓa yin fushi ba a gabanka to baka isa ka faɗi waye shi ba idan ya yi fushi duk abin da yake cikinsa ranar zai fito yasa an kai fushi ka ka mallaki hankalin kan ba ka za ka fito ne ka za ka ko mace ce in ka fusata ta za ka ji ta fara faɗin maganganu manya manyan maganganu kaza kaza an gaya maka dama san ka nake yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to haka yake saboda haka idan kai fushi kai alula yanzu sai fushin sai ya sauka idan a tsaye kake ka zauna idan a zauna kake ka kwanta an gane ko to yanzu sai fushin sai ya rabu da kai al-isti'azatu min ash-shaytani amara bi Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yayi umurni da a dinga yin ta'awizi neman tsari daga sharrin shedan a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai sigogi da yawa na hanyar ta'awizi wato neman tsari da shedan na farko akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari da Allah daga shedan abin jefewa daga rahama na biyu akwai a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytan min ash-shaytan ar-rajim ko min ash-shaytan al-latin ar-rajim ina neman tsari da ubangiji mai ji masani daga shaytan wanda ke la'ananni abin jefewa daga rahmar Allah sannan akwai a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim innahu samii'un alim ina neman tsari da Ubangiji wanda yake wato makaɗaici daga shaidan wanda yake abin jefewa daga rahamar Allah. Sannan domin shi ne mai ji mai gani, sannan akwai a'udhu billahi sami'il basir min ash-shaytanir rajim ina neman tsari da Allah mai ji mai gani daga shedan abin jefewa daga rahmar Allah mai so ya ga sigogi iri daban-daban na ta'awizi neman tsari daga sharrin shedan to ya duba tafsirul khazin juz'i na ɗaya shafi na sha ɗaya zai ga ta'awizi iri daban-daban a ciki Ƙara Sulaimanu Darani wani mutum ne ana kiran shi Abu Sulaiman Abdurrahman bin Ahmad bin Abiya ibn Askar al-Ansi ad-Darani sunansa kenan. Shi an haife shi hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara ɗari da arba'in inda za ka san sufanci ya daɗe a duniya. tun hijira na da shekara ɗari da arba'in akwai sufaye kuma haka abin yake ta tafiya sai da aka zo nan baya da ɗan shekara hamsin shi ne ake ta inkarin su amma tun daga wannan lokacin har zuwa shekara dubu da ɗari uku ba mai magana ko ba neman albarkar su yake amma da haka nan baya da shekara hamsin sai aka fara zage su kuwa shi wannan abu sulaimanu darani ɗin nan wato imamu zahabi da kansa yana sifanta shi da al'imamul kabir zahidul af haka yake kiransa imamu zahabi yana kiransa al'imamul kabir zahidul asli sunansa kenan babban malami ne ɗaya ne daga cikin malaman ahlus sunnati wal jama'a kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan jagororin ilimin tasawuf sufaye ya zo a ƙarni na uku na hijira yana daga cikin mutanen garin dariya dariya alƙarya ce daga cikin ƙauyukan ƙasar dimashka da ke cikin a garin dimashka da ke cikin ƙasar suriya mutumin ƙauyen garin dimashka ne dimashka kuma tana cikin ƙasar suriya an haife shi a shekara ta ɗari da arba'in ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da sha biyar daga cikin irin maganganunsa yana cewa idza ta kallafa almuta'abbiduna an yatakallamu bil irab zahaba al-khushu'a min qulubihim idan Allah yake bance ka da tsoron Allah da yawan ibada sai ka ce kana so ka kallafa wa kanka yadda ka ga malamai suna filike wurin sanin ilimin nahawu suna wasa da larabci sai ma za ka bar ibada ka koma wannan fili kyan ya ce to yanzu yanzu nan tsoron Allah da ke zuciyarka zai zama tururuwa ya rarrafe ya gudu ya bak sai ka zaɓi ɗaya ko ka zaɓi tsoron Allah ka ko ka zaɓi fili kyan malamai kai ma ka koya ka dinga yin fili kyan kana magana ana cewa kaji malami mala'iku kuma suna cewa kajuwawa ƙwarai kuwa akwai mutanen da suna magana ɗan duniya suna kabbara suna kaji malami su kuma malaku suna ta kaji jahili abin da yake ilimi a wurinmu ba shi bane ilimi a wurin mala'iku sannan yana daga cikin irin maganganun sai yana ce abdalul a'mal khilafu hawan nafs abdalul a'mal khilafu hawan nafs a cikin ayyuka kakaf babu aikin da ya fi kowanne kamar saɓa wa san zuciya ba aikin da ya kai wani daga kwana kana sallah na fula raka'a ɗari ko raka'a dubu gara kai ƙoƙari ka bar san zuciya ka kwanta kai bacci sai alfijir ya ce to ka tashi kai sallar asubahi kai raka'a ta alfijir kai sallar asubahi kai lazimi ka koma kwanta abin ya fi ka kwana kana bacci da san zuciya tare da kai sannan yana cewa man ra'a li nafsihi qimatan lam yazuk halawatal kidma wanda yake ganin cewa shi yana da wani matsayi a wurin Allah yana ganin cewa shi yana da wata daraja to ko ya je gaban gausun zamani ya yi hidima ba zai ɗanɗana amfanin wannan hidimar ba sosai ko ko gausi ka bi in dai har kana jin kanka cewa kai wata tsiyani to ko mun girman waliyin da kake bi ba za ka amfana da shi saboda ka sai mu kiyaye to anan shine shehu radiyallahu ta'ala anhu wardahu annaji ani ya kawo maganar sa yace qala sulaimanu darani ya ce ma ra'aitu ahwana indi min ash-shaytani ana cewa wai shaytan yana cutar da mutane yana halakar da mutane yace amma ni wallahi ni ban taba ganin abu mai sauki mai rauni wanda ni ban dauke shi ba duk kawai da irin shaytan ana cewa wai shaytan yana da kaidi shaytan yana da makirci shaytan makiyi ne shaytan kaza yace wallahi ni kuwa ni matata ma ta fi shedan kuzari shedan ban dauke shi bakin komai ba wala az'afa wallahi laula anna Allah amara bil isti'azati minhu masta'az yace kai wallahi ba dan Allah bane yace a nemi tsari da shi ko so dai ba zan nema ba kaji manya zaka hada kanka da wannan sai ma ba zaka nema ba waɗannan su ne manya wasu suna masa kira da ana kira shi jasusul qulub shi wannan babba ne sosai jasusul qulub Abu Sulaiman Darani da yawa wanda suka riski zamaninsa suna zuwa wurinsa sai su zo su zauna wani shi sati biyu wani ya zo wata biyu akwai wanda ya zo shekara uku sai bayan shekara uku ya kira shi wai kai ka zo wurin mu ka zo kana zaune lafiya yace wallahi na zo ne ku yi min operation din zuciya ina so ku gaya min cutar da take damuna a cikin zuciya sai ce mai son zuciya ce ta maka yawa kuma idan ba a yi maka maganin ta ba in an ka zo mutuwa ma ba za ka iya kalmar shahada ba yace shi yasa na zo yace ni kuma shi yasa na barka ina gani kamar ko tunda ba kula ka ba za ka gudu yace tunda ka zauna wurin mu shekara uku za mu gyara zuciyarka da abin da annabi ya babu sallallahu alaihi wasallam ƙarshe wannan mutumin sai da ya kai duk garin da ya je sai an yi ruwa ko ba lokacin damuna ba da ya sauka a gari kawai sai kaga ruwa ya sauka kuma da ya sauka duk masifar da ake a gari sai Allah ya dauki wannan mutumi saboda haka Allah ya ba mu albarkacin su to ka gani yace shi wallahi in ba dan ma Allah tabaraka taala ya ce a nemi tsari daga shedan ba shi da bai nema ba wa qala akhar shehu radiyallahu anhu akwai wani kuma shi ma banda wannan shi kuma yace inna qaumul la na'rifu shaytan kai mu fa mu ne mutanen da mu ba mu san shedan ba labarin shi muke mu ba mu san shi ya za su san shi bayan sun san mai gidan shi idan kana da alaka da babban mutum yana da babban gida akwai police dog yana yana gadi a gidan in dai kana da alaka da mai gidan kuma ya baka me ake cewa appointment na ka zo za ka zo ka shiga ka fita baka jawo shi ko ɗaya ba amma ba a kira ka ba ka je kana ka san sai gyaran Allah to waɗannan suna shiga fadan Allah su fita ba su jawo shedan ba dan shedan kare ne mai gadi a fadan Allah yadda manyan masu kuɗi da manyan shugabanni da sarakuna suke kawo masu gadi da bindigogi da ƴan banga da karnuka su gadin gidajensu haka shi ma Allah ya aje shedan da nafsu da hawa da duniya su gadin halararsu su ne masu gadin fadan Allah yasa suke addaban mutane to sai yace mu mun shirya da Allah saboda haka mukan zo fadan Allah mu fita ba mu ga haushi ba Allah ka shirya tsakanin mu da kai Allah ka shirya tsakanin mu da kai wanda yake so ya ga wannan ya duba ruhul bayan juz'i na uku shafi na ɗari biyu da tis'in da tara zai ga wannan a ciki shi wai yace bari in gaya muku irin makirce shaidan yace kharajar rasul sallallahu alaihi wasallam zata yau ne wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fito ya fito falakiyar shaidan sai ya haɗu da shaidan wajen yadihi shu'latu nari a hannun shaidan ya ruko harshen wuta shaidan ya ruko harshen wuta yuridu an yaji alaha fi wajihin nabi sallallahu alaihi wasallam wai yana so ya kona fuskan manzo Allah da ita kaji shaidani ho la'anatullahi alaihi wannan akwai mara kunya ya riko harshen wuta wai yana so ya kona manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuska da ita fa qala annabi sai annabi alaihi salatu wasallam sai yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari daga shaitan abin jefewa daga rahmar Allah fasa kaɗat sai harshen wutan ta faɗi hannu shi mala'iku suka buge shi fakat tafahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya daure shi waja'ala al-wisaqa fi yadayhi yasa igiya ya daura hannayensa guda biyu wa arada an yarji'ahu ila ihda sawari al-masjidi annabi alaihi salatu wassalam ya taho da shi a daure yana so ya kawo shi jikin ginshikin masallaci ya daure shi hatta yanzu rahu sibyanul madina har yaran madina in gari ya waye su zo su ga shedan gashi a daure annabi ya sore haka sallallahu alaihi wasallama wa yal'abu bihi su rika wasa da shi fa tazakkara du'a sulaiman sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya tuna addu'a da annabi Sulaiman yayi rabbi habli a wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab da annabi ya tuna wannan annabi Sulaiman ya roki Allah ka bani mulki har abada baya na kar wani ya gani sai annabi ya tuna a to ai shedanu mutanen annabi Sulaiman ne shi ke daure su ya sa su aiki har ma yasa wasu a kwalba a jefa a cikin ruwa to yanzu idan na kama iblis shugaban shedanin na daure ai kaga na yi mulki ko kaga tawazu irin namu sai ce kai bari mu bar wa Sulaimanu kayan shi ya je ya ji da shedanu mu ma mallaki mala'iku sai kwance shi kawai fa hallahu sallallahu alaihi wasallama sai annabi alaihi salatu wasallam sai kwance shi wa'ad laqa sarahu sai ya kwance daurin da ya masa yace da shi je ka abinka akhrajahu al-bukhari fi sahihihi an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritan min al-jinn tafallata alayya al-bariha aw kalimatan nahwaha liyaqa alayya as-salata fa amkanani Allah tabaaraka wa ta'ala minhu wa aradtu an arjidahu ila sariyatin min sawari al-masjid hatta tusbihu وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الأسير أو الجريم يربأ في المسجد حديث لدني هدو ده ستين ده وفي صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة حديث لدني تقص da arba'in da uku. Haka yake ko? Yawwa, shehu ya ce, wato, a a shaidanu, kun ga shaidan saboda lalata, a rada an yi tasallada alal nabi sallallahu alaihi wasallama yana nufi ya bayyanar da irin lalatarsa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai zai kona mai fuska da wuta. saboda lalata wa arada Allah an yazhara zalika shi kuma Allah yana nufin ya bayyanar da wannan wa yaktiyahu ya kiyaye annabinsa hatta ya alama shaytanu har shaytan ya san annahu la yaqdiru lahu ala shay'in ba zai iya aikata wani abu ba ko dan kadan na sharri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu tabaaraka wa ta'ala bi hikmatihi Allah mai girma da daukaka da hikimarsa rubbama mana'a bi shay'i da yawa yakan hana masifa ta sauka saboda wani abu wala yamnau anhu amma kuma abin da ya kare masifar da shi shi kuma abin sai ya haɗu da masifar yanzu akwai wali wanda in za ka yi tafiya zai maka addu'a ka je lafiya ka dawo lafiya bayan ka tafi lafiya ka dawo lafiya shi kuma in ya hau mota sai ya haɗari wanda bai sani zai ka kaji inda addu'a ta shi ne yasa ya haɗari kai ne baka san abun ba yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko sunansa muka kira shi dan ya ishe zo kusa da mu amma ga shi dan ya zo da wuta ya zo kona mata dan ta gane Allah yana da hikimomi ne wanda ake neman tsari daga shedan da shi kuma ake tawassuli da shi ake kamun kafa da shi yanzu misali sayyidina Umaru Allah ya kara mar yadda ba ma aiki ne ba sallallahu alaihi wasallama amma ka ji kirarin da ake masa ya man idara ahu shaytanu salikan fajjan salaka fajjan gaira fajjihi kaji kiranin sai na umar ya wanda idan shaidan ya ga ya biyo hanya sai shi ya canza hanya idan sai na umar ya kullo ta saman layin nan shedan ya biyo ta kasar layi da ya hango shi sai ya koma ba zai yadda su haɗu ba to amma ga ne gidan Umaru kuma shi kuma ya zo zai kona mai fuska wai dan ka gane hikimomin Allah an gane ko walakin ma mana'ahu eh haka ne ko yace wala yamna'u anhu annaharu bihi muni al-layl yanzu kun ga rana da ita aka kare dare kar ya zo ya bata mana harka yanzu misali ana cikin kasuwanci ko kana daji kana noma ko kana kiwo da rana tsaka ba dan albarkar rana ta tara dare ba to da Allah zai ba dare karfi ya tunkuɗe rana sai dai ka ganta a cikin duhun dare kwatsa to amma sai Allah ya tare ya dare da rana sai Allah ya sa rana sai ta tare dare wallahi bihi muni annaharu shi kuma dare da shi Allah ya tare rana akwai harkokin da sai dare yayi ake yin su to ba dan albarkar dare ba ana cikin sha'ani da daddare kawai sai ka ga rana kwatsam sai ka ganka sha biyu rana to sai Allah ta'ala sai ke kare dare da albarkar rana sai ya kare rana da albarkacin dare walakin amma duk da haka kullu ma la yamnu al-akhar amma dukan su babu wanda ya isa hana ɗaya sha'ani shi duk ƙarfin rana bai isa hana dare ya zo ba idan ya kare dare lokacin sa yana karewa dare zai tunkuɗe shi ya shigo kawai shi ma dare lokacin sa yana karewa rana za ta fito ta tunkuɗe dare da koma inda ya fito an gane ko sai ce bari in ba ku misali wa Isa kun ga Annabi Isa alaihi salatu wassalam kana yuhyil mauta yana raya matattu in sun mutu amma wa ma mana'ahu zalika min an yamuta huwa in an mutu yana tayarwa amma tayar da matattu bai hana idan ajalinsa ya zo shi ma ya mutu ba haka zalikan nasu haka nan mutane salimu min shaidani sun kubuta daga sharrin shaidan bin nabi sallallahu alaihi wasallam da albarka annabin rahama sallallahu alaihi wasallama wa shaidan hawa amma sai ga shaidan wai yuridu an yata'arrada lin nabi sallallahu alaihi wasallama yana neman ya ta samma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya kona masa fuska innahu domin cewa shi Allah sami'un mai ji ne alimun masani ne innal ladina taqaw innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum min ash-shaytani tadhakkaru fa'iza hun mufsirun a Allah tabaraka ta'ala yana sanar da mu mu sani cewa shi mutum duk yadda ya kai da tsarki duk yadda kai da matsayi duk yadda ya kai da matsayi duk yadda ya kai da daraja duk yadda ya kai da martaba da ɗaukaka dole sai halayen mutuntaka ya bujiro mishi dole sai halaye irin na mutuntaka ya bujiro mishi misali kamar sha'awa kamar misali fushi kamar misalin sabo sai dai idan annabi ne shi saboda annaba ma'asumai ne su kuma waliyai mahfuzai amma duk yadda mutum ya kai da imani da yadda mutum ya kai da tsoron Allah wata rana sai ya ji wani abu daga shedan yana yawo a zuciyar shi ya aikata wani abu wanda bai dace da shi ba to shine ita wannan aya take yi mana bayani cewa mumini ne tsoron Allah idan wani abu irin wannan na waswasi ko sha'awa ko fitina ko fushi ko sabo ya bujiro a zuciyarsa daga shedan zai dauke shi zuwa ga waswasi ko shakka ko kokonto a bisa saban Allah ya jefa masa fushi tsakaninsa da tsakanin al'umman musulmi ko tsakaninsa da matarsa ko tsakaninsa da aminansa ko makwabtansa to idan muni ne mai tsoron Allah da shedan ya jefa ba dadewa zai tuna sai ce a'udhu billahi minash shaitanir idan ka ga mutum fishi ko sabo ko mummunan zato yana zuwa ya zauna a zuciyarsa ya dade ba mumini bane musulmi ne mumini irin wannan bai zuwa ya dade a zuciyarsa amma kuma duk imaninsa bai isa ya ce wannan abun ba zai zo ba dan shi ba annabi ba idan ya zama zuciya ta zauna tsaf ba wani maganan waswasi ko sha'awa ko fushi ko sabo to annabta ta zo kuma annaba sun cika cif cif ba wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da dole waɗansu halaye su rika zuwa maka dan ka gane kai ba annabi bane duk tsarkinka to shine ba idan kai mumini ne ba dadewa da shedan ya jeho wannan waswasi kawai yanzu yanzu nan sai ka tuna sai ka tuna cewa wannan yaudara ne daga shedan waswasi ne irin nashi yana so ne saka gaba tsakaninka da tsakanin matarka ko ƴan uwanka ko aminanka shi yasa Allah ta'ala ya umarci mu'minai da yin ta'awili sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka koma karate da Allah tabaraka ta'ala shi yasa tun farko Allah ya gaya mana innash shaitana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa ku sani cewa shaitan makiyin ku ne ku rike shi maki to shine sai waɗancan waliyan suka ce nahnu qaumun la na'rifu shaitan mu ne mutanen da bamu san shaitan ba tunda dai sai dan maki ne Allah kuma masoyi ne to mun riki masoyi mana maganin maki shikenan to da ka yan uwa mu gane zuciya dakin Allah zuciyanka dakin Allah ne me gadin wannan daki shine takawa zuciyanka dakin Allah ne in kana so ka sa me gadi tsayayye to ka sa tsoron Allah ya maka gadin kofar zuciyarka shi takawa yana matsayin takobi ne ko bindiga takawa tana tsaye da bindiga duk abin da ya gifta za ta harbe shi yanzu shi kuma shedan barawo ne saboda ka ya zo yana so ya zo ya kwashe maka salloli da azumi da zakka da hajji da sadaka da zikirori da kake yi da zumunci idan takawa ta ganshi sai ta harbe shi yanzu to amma idan aka yi rashin sa'a ka yi bacci shi kenan sai ya zo ya sace ka ma'anan bacci shi ne gafala mutum ya zo ya zauna a majalisa a yi ta batsa a yi ta labarin ‘yan ƙwallo a yi ta labarin mata a yi ta labarin mawaƙa a yi ta labarin ‘yan siyasa a yi ta labarin masu kuɗi har da sababbin motoci ka ji mutum fa ko ke da shi amma ya san motoci biya san sunan wannan wannan gafala ne wannan rafkana ne me kai ka wannan kai kokari ka san sunan sahabban manzo Allah ka san ƴaƴansa ka san matansa ka san sunayensa an gane ko yana da sunaye adadin sunan Allah to kai kokari ka san waɗannan sunaye amma ka zauna ka dinga haddace abin da ba wani zai da wani amfani saboda ka karka yadda kai bacci sai shaidan sai zo bacci shine gafala manta Allah barawo bai shiga wuri sai ya ji shiru amma barawo zai zo ya shiga gidan ku kuna cikin sha'ani ba wanda ya bacci a sai an yi bacci sai ya ji shiru an kashe rediyo an kashe fili sannan sai dan jingina da bango ya ji kana kana jan rago zaka kai zango to sannan sai shigo amma wallahi sai dan ba zai zo barawo ba zai shigo gidanka haka kira nan sannan kake da kai baccin ƙarya ka san cewa zaman dandali ko zaman majalisa gafala ne bacci ne ka zo kai ma kai kake haka wani ya taba ganin barawo da daddare ya kashe wutan ɗakin sa ya kunna wutan tsakar gida kawai shi hango barawo ya duro daga katanga yana san da sai ce yawwa gane mana sata Allah ya kaba shi sai ce bari ba zan masa ihu ba zan kwanta ne in rufe ido sai ya shigo ya kwashi kaya sai in kama shi dama bai kulle koba ba sai kwanta ya rufe da bargo ya rufe ido barawo kuma ya shigo kamun barawo ya gama sata baccin gaskiya kama shi to bai farka ba sai da asuba ya farka ya barawo ya kwashe kofar ya wuce da shi kaga inda tun farko ya yi masa ihu ko ya kuma ya ɓoye a bayan ƙofa yana shigowa ya kama shi aga da shi ke sai sa ka taɓa wasa da shi dan ka cire bani baccin ƙarya ina gama da kai yanzu ba a baccin ƙarya to shine anan zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani fadhakkaru ka gani innal ladzina taqaw ka sani cewa waɗannan da suka tsoraci Allah idza massahum asabahum ta'ifun idan wato wani abu shay'un alamma bihim wani abu ya sako musu na waswasi ko kokwanto ko sabo ko fitina ko sha'awa min ash-shaytani daga shaytan tazakkaru iqaballahi sai su tuna azabar Allah an gane ko sai su tuna azabar Allah tabaraka wa ta'ala fa idahum mubsirun wato ma'anan a innal ladzina taqaw idza massahum da'ifun ma'anan da'ifun aqaihu baqo na duhu abaihu baqo na haske addaihu baqo mai jiki addaihu baqo mara jiki addaihu baƙon da zai zo a kawo masa gara a ɗaihu baƙon da zai zo a cikin tunani a ɗaihun tara am annan rakabiya yammama mawaɗi na khairin nasi da sai da sammama saboda a ɗaihu shi ne baƙo na duhu a ɗaihu baƙo na haske wato ma'anan ɗaihu allamamu kana iya fassara shi da allamamu ƙazantar saɓo ƙazantar saɓan Allah ko ƙazantar zunubi shine allamamu ko kuma alkhayalu duk ana fassara ɗaihu khayal zato zato ko kuma a ɗaihu alwaswasatu waswasi ko kokonto ko zato shine addaihu ko kuma ka ce addaihu algazabu fushi ko kuma alfitnatu ko alfaza'u duk ma'anan su daya to su mu'minai idan ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni ya sauka a zuciyarsu tazakkaru sai su farka sai su tuna sai su faɗaka alimu annahu min ash-shaytan sai su gane cewa wannan waswasi ko wannan fushi ko wannan razani ko wannan firgici ko wannan sha'awa ko wannan zato daga shaidan ne fa izahum mufsirun ai fa izahum muntahun sai ka gansu sun farka firgiji sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani lokaci mutum zai fashi da dan uwansa rashin imani sai kasa gane daga shaidan ne amma idan mutum mumini ne ana cikin gaba kawai sai ka ga shi sai kanka ga yawo ah abin ina gajiya salamu alaikum shi wancan ba mumini bane ba zai gane suka jana ya tuba ya san gaba da mu ba kyau kai baka san abin da kake ba shi wannan ya gano daga inda abin yake kai ko baka san komai ba rabkanan ne wawa saboda idan mutum yana da imani to da zarar shedan ya jefa masa wani abu irin wannan yana tsakiyar gaba kawai wata ran sai ya tuna sai ka ya mutum mutumin kirki zan assalamu alaikum to daga nan sai abin ya wuce tazakkaru ai itabaru annahu min ash-shaytan sai su gano cewa wannan waswasi ko wannan fitina ko sha'awa ko fushi ko gaba daga shaytan ne fa izahum mubsirun ai fa izahum muhtaduna sai su komo sai su fadaka sai su shiryu sai su gane daga shaytan ne shine fa izahum mubsirun fa izahum mubsirun al-haqqa sai su gano gaskiya min gairihi daga waninsa fayarji'una sai su komo zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala lahu ibadu Allah mai girma da daukaka yana da bayi ittaqullaha tabaraka wa ta'ala sun tsoraci Allah mai girma da daukaka idza arada lahum aridun min jihati shaytani idan wani waswasi ko kokonto ko fitina ko sha'awa ko sabo ya bujiro musu ta bangaren shaytan tazakkaru iqaballahi sai su tuna da azabar Allah ga wanda ya aikata wannan abu fa aftarul haqqa wattaba'u sai su ga gaskiya sai su bi shi aw tazakkaru hadratan la idan ko arifai ne to sai su tuna da halabar Allah tabaraka ta'ala fa izahum mufsiruna sai ka ga sun bude idanuwa suna ganin kullu shay'in halikun illa wajahu fa iza bastarul haqqa idan suka ga gaskiya gaba alhum shaytan sai shaytan ya bace daga barin ganin idanuwansu wa ikwanuhum to da ka zamu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya ya rabbi ko dai ya kamata mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya rabbi يا رب يا رباه يا صمد فكن مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراجي أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرد كربه أبدا يا من لا شبيع له واقا ولا نيد أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسادي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين